الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ربي إسراري صدري ويسر لي أمري وهل الأمدة بلساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بلا سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah mai sarki mai kowa mai komi a bisa ikon sa da nufin sa da Allah ta kawo mu wannan rana a daidai wannan wata na Ramadan mai daraja wanda yau take tara ga watan Ramadan hijira annabi mu daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da tara na ma ga watan uku haihuwa annabi Isa dubu biyu da ashirin da biyar muke taruwa a wannan gari namu na anguwan mai rogo kake yi a cikin wannan babban masallaci na juma'a domin ci gaba da bin tafsirin magabata a cikin wani littafi sarki shi ne alfur'ani mun dai kwana da a cikin suratul anfali da idan allah mali ibrahim zai karanta mana ayar da shi gaba kuma za mu dora da izinin allah mu rabon allah allah shiga cikin al'amarin baki da allah gafa da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بسم الله الرحمن الرحيم إذ يمكرك إذ يمكر بك الذين كفروا ويثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله wallahu khairul makirin Allah mai ya dauka yana ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa ka tuna ko kuma ka ga mu al'ummanka eh lokacin da kafirai suka yi taro suna shirya miki suna shirya miki makirci yadda za su gaba ba bayan rayuwar su gabaki daya eh malamai masu tafsiri sun ta bayani akan wannan aya mai girma Allah ya muna muwafaka to ɗaya daga cikin bayanin dai cewa lallai Qurayshawa eh sun ji sun gani da idansu kuma sun sani da sun sani cewa lokacin da an sarawa suka yi gungu suka musulunta suka zo marka suka miƙa wuya ga shugaba suka suka yi da addinin musulunci tun daga nan sai wani shawarar suka suka haɗa kai suka taru sai suka taru wani gida ana kiran shi gidan gidan adarun nadawa gidan da ake taruwa ake kulle sharri a cikinsa duk wani shugaba na maka ya taru a wannan guri inda ce ɗani wanda yake kin addini musulunci yake kin annabi rahama alaihi salatu wasalam sun taru eh an ce a cikin su akwai akwai utubatu bin shayba utuba dan shayba sannan akwai bayan utuba dan shayba akwai ibn rabi'a kenan utubatu bin shaybata bin rabi'a da abu jahali sannan akwai abu sufiyanu akwai umatu bin adi akwai nadar bin haris akwai abul buhtari eh duk suna cikin manya-manyan larabawa bin hisham wa zam'ata bin aswad duka suna cikin wannan taron akai taro in taron gaggawa eh na gaggawa akai taro tun da suka ga wa'annan su sun suna gani ai addini addini addini shugaba cewa annabi na ƙara yin yawan jama'a ne to daga kaga yayi karfi zai zo yaƙe su ma sai suka yi tasu suka sai suka gangamin taro gaba ki daya mutum daga nan da suke wannan taro da suka taru a gidan ana ce ana ce mishi darun nadawa eh gidan tattaunawa amma abin barin makiya addini mushrikai kafirai gaba ki daya eh suka taru to فجاءهم ابليس بصوت شيخ ندر sai shi kuma iblis tun da ya ji labarin za a yi wannan taron yake fidani kawai daga najar sai ya sai gangaro zuwa maka kawai sai gashi ya ya ya halicci taro eh yana zuwa sai suka ce ina zuwa zai shiga daki zai shiga gidan gidan taro tunda kaga gida ne wanda za a kulla sharri aka gaba kowa ake so ya yi ba eh sun shiga duk wanda ya zo ya shiga tunda an san da shi a taron a cikin list gabaki daya saboda ka an sa bodyguard wanda zai ga wanda zai tsare ina zuwa shiga ce kuma a ina kake waye kai sai suka ce mishi ya zo da siffar tsoho shi ke da sai da siffar tsoho kawai sai ya shigo yana zuwa zai shiga sai suka ce mishi kai kuma wane sai ce ana shehu min najar ya ce ni wani tsoho ne daga garin najar daga nan na fito eh same tu ijma'ikum na ji labarin za ku yi taro eh za ku yi taro saboda kashi ni ma sai daga ya kamata wannan taron a yi da ni ni ma a halarci wannan taron in ji sai dan kenan eh kaga shi ba balarabe bane saboda haka ya zo ne harci wannan taro eh sai sai ke cewa ba zan rasa abin da zan tofa a harshe na ba a cikin wannan taron ni ma an bayyana da ra'ayi na akan abin za ku tare kaga wannan magana da ya faɗa ai kamar ya san abin da ba za ta sauna ke ne tunda ya ce zai iya shi ma yana da abin da zai tofa yana da ra'ayi da zai faɗa kuma akwai nasiyar da yake so ya bayyana kaji shedan Allah ya tsare mu daga sharri shedan hmm kaji abin da ya faɗa kenan to tunda suka ji haka ya faɗi haka sai suka ce mishi to ya shigo ai kaga ya ra'ayin ya zama daya eh sai ya shigo to sai aka fara aka bude taro eh sannan aka fara taro babban babban mushi babban da'irin da ya fara magana akan annabi shine abul buhtari eh shine abul buhtari shi ya fara magana akan shugaba alaihi salatu wassalam eh da yace ya rubuta sai yake cewa ni fa ina ganin tun da mun taru ne akan wannan yaron da ya zo yana mana kaza yana mana kaza yana da awaci annabin Allah ne Allah ya aiko shi to ni abin da ke so mu yi mashi mai maganin shi kawai shine Muhammadu kawai mu kama shi kawai dan mun kama shi kawai mu shigar da shi mu yi wani gida mu sa a kera wani gida ko a cikin gidajen mu samu wani gida kawai a sa shi a ciki a je a kulle shi a daki ko a tsare shi eh an kulle dakin a sa kwado a rufe kawai sai a bar dan kofa wanda za ka tura musu wanda wanda za ka tura musu abinci kawai har ya mutu kawai wai har shugaba ya mutu an huta kenan eh shi kaga abin da ya faɗa kenan eh shi abu da ko ta riba shawaran da ya bayar kenan akan annabi sallallahu alaihi wasallam eh shi kenan ina ina faɗa wannan kawai kawai sai shi dan yace a sai sai shi dan yace a wannan ba shawara ne ka kawo ba wannan ba shawara ka kawo ba kana gani yanzu idan aka kulle shi a daki shikenan aka sa kwano ana tsare shi ɗan uwan shi ba za su ji zafi ba su yo su je su yo shiri su zo su yaƙe mu su kafa a kama yaƙi da juna kuma a gari yana nan kuma su bari ɗan uwan shi ne ya ce kai wannan shawar naka ba ta yi ba ta ƙi abin da yake to kaga ake shi ne shugaban taro ai shi da ya zama ba aboke nan Allah ya tsare mu daga sharrin shaitan kaji abin kaji kun ji abin da shi ya ba da shawara a kai kawai saboda ka wannan maganar shi ba zai yiwu ba eh ba zai ba zai yiwu ba eh to shi kuma shi kuma Hisham bin Ibn Am sai ce ni ina gani abin da zai yiwu kawai mu hada ayari idan muka shirya ayari ko eh shikenan sai mu dauke shi sai a fita gari da shi gaba ki da idan aka fita da shi sai mu fita ta tare da shi mu bar shi ba mu bar mu tafi da shi kawai idan muka tafi da shi sai mu je sai mu bar da shi gaba ki da wai su bar da annabi rahama alaihi salatu wasallam Allah ya tsare to shi kuma sai ka wannan a sai shi da yake kai ai kai ma ji wannan shawarar naka ba ta da wani alfaru yanzu idan da muke cikin da muke tattaunawa ba ma shi akwai wasu ba ba akwai wasu munafukai a cikin mu in muka tayi suka je suka faɗa ga shi zamu taimaka shi Muhammadu fa to suka biyo mu daga baya fa to kai kana gani ya za a yi haka ba za a kwashe lafiya ba to an samu shawara biyu duk shedan na kashe su ba gani to shawara na uku na ƙarshe kenan to to shedani fir'aunan zamanin shi ne Abu Jahali ba eh shine da bada shawara shi sai ce kai ni ba ina gani abin da nake gani kawai eh kawai kowanne gida daga cikin kurin shawa larabawa a samo a samo matashi ɗaya a cikin su ko biyu ba da samo shi kowanne gida eh kowanne gida a samo matashi guda ɗaya mu zo mu zauna mai mitin har dangin su ma tunda a dangin su akwai wanda ba sa kaunar shi kamar su Abu Lahabi ko Abu Abu Lahabi ko sai ce sai mu taru kawai waɗannan matasan za mu ba su makami su je gaba ki da su mai mitin kaga ai dangin shugaba su za su ce ai ba za su ce ai wa wa wa dangi kaza ba su gaba ai duka ne to idan idan suka kashe shi gaba ki daya iyaka diya za a ce ko to kowane gida zai kawo sai mu biya sai mu biya kurisha a dangin hakim ko ba su mu biya su diya gaba ki daya yawa ka ji abin da shi dan ka ji abin da shi wannan eh abula abula bi ya ba da shawara akai Allah ya tsare mu gaba ki daya shikenan sai malaika jibril ya je wurin shugaba yake kaji ya shugaba kaji kaji abin da suka gaya maka to wannan shine dalilin fitan annabi sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina wannan shawara da suka je suka yi annadawa sai Allah ya shirya malaka je ce to gaje ga mu shugaba ga abin da makiyan san makiyan makiyan mu suke faɗa akan shi saboda sai shugaba suka ce mishi ya hijira ko ya bar ya bar gari eh sai sai a ce shugaba sai kira sai da Ali sai ce mishi kwanta a a jibidansa yake abin da Allah ne kaga bai tunani komai ba eh ma'ana dai annabi ne sai yake sai san san sai aina na gidan da koyi fita ba ko da dauko sai a yake shigo ka san ba irin mu yanzu ake gida da kwado da meye da kaza sai ka sai ka bubbuga a bude maka ba a gida ne ba wani abu ne sai kawar ka shiga kawai shi wanda Allah ya ba shi duniyar ma ke sallallahu alaihi wasallam shikenan sai sai sai ma da bai ga masa kawai ya bar ya bar maka ya bar maka gabaki ɗaya ya bar maka kawai suka fitar shi da suka fitar da shi da Abu da aminin shi Abubakar ya kira shi ce to Allah ya umarce ni bar Madina an bar maka kawai koma Madina to kafin su fita suna shirin fita har sun zo sun kewaye gidan akan shawarar da suka yi sun kewaye gidan gabaki ne kawai sun zo be to suka shirya su ga wanda za su yi shugaba ya fito an ce yana zuwa kawai ibi kasa ya karanta sutul yasin eh karshen surar nan eh wajen bayan hadin saddan umin kalbi saddan ba a gaishe nawo ba mu layi su annabi ya amfani da wani aya sura daga farkon sura zuwa ƙarshe wani aya ya tufa a ƙasa kawai ya watsa musu gabaki da duk wanda duk wanda ka sanar shi ga idon shi kawai sai dai kawai zare ya faɗi sai bacci duk suka yi bacci gabaki ɗaya su kawai da suka yi bacci sai shugaba da suna maka suka fita kawai da bayan ta zan ce kawai sai kogon hira suna shiga ko kogon kogon hira ya musu bara ba nan dan adam ba sa kaunar shi ba sa san shi nan ko dutse yana murna yau ya ga babba ko ani muhammad gashi ya zo shi kuma shi da na ciki yana cikin rami kawai ya ji tuwa ga shugaba na cikin daki ya ji kanshi ya ji abin da bai taba ji ba kawai yana kokari ya ji ba kai kuma sai abin ka ga ne ko ka je ka saka maka ka toshe wai kar ya fito ya tare shugaba ka san dai amfanin maciji sara ai ko ba haka ba to sai je toshe maciji na saran shi su kuma yasa sun biyo suna suna cewa ai yana nan a ciki ai ga kafan shi anan ka ga shi shugaba ya taka tabai ya taka to baya ba a gani kafan shi amma ya taka duk sai a gani to wannan ma ce maka san annabi ba kan ba mutum ne kamar dan adam kowa ba ba halittar da zai taka dutse kafan shi sai alama amma kana taka kana taka kasafa wallahi zaka gani kamar shi shugaba in ya taka kasa ko alama ba za ka gani ba ba ta isa ba eh ba ta isa ba ne ta shi kenan kawai shugaba shi kuma shi ya sai shi shugaba ga za maka da hakan shi ya tashi ya rike duk yayi dafin nan ya kama shi yana ta zuba sai ce me faru sai ce na ga kaman gajiniya ta gida ya ce wallahi ba shi ne shugaba ina gudu yace a'a ka bar shi aini ya gani to kaga annabi fa kenan to ai kaga dai zaka tunani ka ba mu annabi da wannan halitta ba zai bayar ba alaihi salatu wassalam kawai shikenan mace je fito ya gaisuwa kawai ya koma gurin shi ya aka ce wasu ma sun ce har ya nemi in ma da abin shugaba yake so ai mace eh sai su ba ta a kawai shiga ya koma shi ba suna fitina ba aka kafa kafa kawai kamar ba abin da ya taba samun shi kawai nan ko mun da ina inda nufi ya kama kai ka sha magani kai ta amai sannan a ce ka samu lafiya ko ba haka ba to shi kawai shafa mashi yayi likita likitoci kawai shafa kabar ne a yayin addu'a kawai ya shafa ya kabar ta mai babin na jiki amma ya mutu ba shi tasiri sallallahu alaihi wasallam to kaji to shine annabi shine wannan ayar ta sauka shine Allah yake ga mu shugaba eh wa iz yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafirai fa suka zauna a cikin darin na dawa suka taro akan su ga bayan ka ya rasulullahi eh ko ko su ga bayan ka abinda suka fara fada eh liyasfituka su kama ka su tsare ka a daki ba shi tsare ka a daki ba shi ta ba shiga sai dai a tura maka abinci har rayuwarka ya kare wai ka ji abin da suka zo su yi mashi aw yuqatiluka ko kuma kawai abin da ya kamata a yi maka eh su fita da kai bayan gari ko su kashe ka kawai kaji aw yuhrijuka ko su kore ka ma kawai daga makka kawai a gaba a garin ka sai ce kai ya rufi ya shugaba wa yamkuruna sun fa shirya makirci a kanka shi da kanshi Allah sai da jinjina yace fa wa yamkuruna sun fa shirya maka makirci ya rasulullahi wa yamkurullahi kuma Allah ba ka shirya ma ba kai bane eh kamar ayan da muka karanta ko eh wa ma ramaita ko iz ramaita walakin Allah harama eh ba kai ne ka je ba wani lokacin da kaje da kaje ba Allah ne fa ya je ba to wannan rami din nan ai kaga auje yaki ne alayhi salatu cikin rami din nan kasan nan da yake baya watsa eh shi shi din kasan ya addu'a ya watsa amma ba shi watsa waye watsa to Allah na da hannu ne a shi ne shi ne Allah ai sallallahu alaihi wasallam mun gode eh wa yanzu la Allah suka shirya ma kici wallahu khairul maki amma ai ban sani ba Allah ya fi iya shiri to kaga duk shirin da suka shirya da ke Allah ya fi shiri ba an watsa shi ba an watsa shi an ce duk wani duk wanda kasan ne da masu da suka yi baccin nan duka a yakin badar an kashe su gaba ki daya wallahi an kashe su alama ne aka yi musu aiki ba sun ce za su kashe ba to bari su a gaba da su aiki wallahu mutimma nurihi ko walau kun yar kafiru Allah zai cika hakkin sa iya so ko da kafiri ya ce bai ayi ba ayi ba wallahi shi Allah ya cika eh shi ta Allah abun tsoro ne yawa eh wallahu karim makirin Allah ya fi kowa ya fi kowa iya sani yan makin shi yanda yake shi zai shirya maka gadar da kai yadda kai kaga dai an ga kai fir'auna ko eh kaga an ga kai hamana fir'auna annabi annabi ibrahim shi shi da ya gayyato ma ya ba su makamai ya ce a yaƙi da allah kawai sai dauki takobi ya harba sama wai yana harba yana harbin ubangiji tunda an ce allah na sama ne har sai ne ya gina dogo ya je yana harbawa ya allah sai allah sai allah ya shirya mashi nashi kawai aka ce sai aka yi ruwan jini sai ya ce ai ya gama ai fa ba a aune ba ko sai sai ga can jeba mashi sauro eh sauro sauro guda ɗaya a kayi a kwakwalwanka kawai yana yawo yana kuka duk ya rasa sukuni sai da ya shekaru yana wahala da wani sai ya tara yara matasa ya ba su sanda su ta dukan kashi shi ne suke samun kwanciya kare sarki ba shugaba ba babba ba Allah ya tsare to Allah aka yi kina wajen tsala ne a yakin wai la ta tula alaihim ayatuna ubangiji yace idan muka karanta musu ayoyin na alqur'ani su wa'annan mushrikan makadan nan qalu qad sami'na eh eh mun ji mun ji in kana ana karanta musu ayoyi ana musu wa'azi sai su ce mun ji mun ji irin izgirin nan eh mun ji ai mun ji yanzu ce kai abun ya in abun ma ya buge ce ke launa sha'u la kunna mithl ala kai mu ba da mun so ma da da muna da ra'ayi ai ma da mun faɗi abin da kuke faɗa wasu mana da su kirkiro wannan ayoyin kamar da suke karantawa kaji eh me yasa suka faɗi wannan eh to wannan wanda ya faɗa shi ake cewa nadaru bin hari eh lianna kana yati hiran yastaji wa yastari kutuban ahbar al-ajam yakan zo hira eh yana kasuwanci to anan kuma sai je so littafai eh na tarihi kamar da muke da suna ake ake magana jari ko kwace ruwan magaja ko wani abu wai sai je su wai sai nuna kan kasa wa larabawa wai shi ma haka haka annabi yake wai labarin labarin mangarin mutanen mutane da suka gabata ne kaga tatsuniya kenan shi abin da yake kenan kai Allah ya tsare mu gaba ki eh shi kafirci kai Allah mun gode mu Allah eh wai laudan sha Allah kunna bi hada ai da muna so mu da mun da mun faɗa me kuke faɗa eh in hadha illa sadal awwali ai wannan ba wata aba ayoyin da garin daga ubangiji ba mu ba mu yadda ba a illa sadal ko ta duniya ne na garin mutanen baya eh kamar yanzu ka san aika ka san gizo da koyi ƙarya ƙarya ne ba gaskiya bane ko ba za ba labar cikin gizo yayi kaza ko gida yayi kaza kai ma ka taba ganin ta ai kaga kai ma ka ji iya suna faɗa ne kai ma ka faɗa ya ga su faɗa nan gaba amma ba gizo ba koke ko ba haka ba kawai labaru ne ake tsirawa to wai su a sa'ir wai qur'anin ba haka abinda ba za da shugaban gidan ta haka take to daga shi ma zai je so ya karanta musu Allah ya tsare mu mm na'am wa in qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i yawina bi adhabin alim kai abun ba da ya kumbura ya kumbura ya kumbura ya cika ya batse ko sai suka yi mummunan kalma eh me suka ce eh wa wa izqalu eh ka faɗa lokacin da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haq wa in an gaskiya ne abinda Muhammadu yake karantawa littafin da yazo in dai gaskiya ne abinda yake karantawa ko huwa al-haq gaskiya ne cewa an wannan littafin an saukar mashi ne daga sama daga Allah ko ni ni huwa al-haq min inda gaskiya daga ne ya Rasulullahi in dai gaskiya ne ba mu da alai dan jafi min samai to to kace ma Allah ya ya san ya aiko mana da duwatsu na wuta daga sama kawai to kaga wannan bala'i ne aiko wa in abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne in dai da gaskiya daga Allah ne to ayi musu ruwan dutse daga sama mana ba sun manta lokacin da Allah yake gaya mana ko alam tara kai fara da buga biyar sahabi fi alam ya jalaka dan fikra li Allah ya ce wa sai alai ayr abadi tarmin bi bi jaratin min sijji ko ai kaga an turo musu ijaratin min sijji ko tun lokacin da za a je a rushe Ka'aba to gashi kuma ga annabi ya lokacin aka haife shi kenan to yanzu gashi ya kai mablaga na sakon an aiko shi amma suna faɗan wannan kalmar sun ma manta wancan sijjin da ya musu ruwan wuta daga sama shi buhuta na sarki nan ba eh da yake zai rushe Ka'aba ba abin da aka mishi ruwan ba zuwa su daga sama ba ko Allah ya tsare Allah ya tsare mu to amma wai kaga duk da wani sun san wannan tarihin da ya faru amma wasu ke cewa Allahumma in kana haza haqqu ya uba wannan gaskiya ne kai eh in dai wannan gaskiya ne kake faɗa da sai Islam da Allah ne to fa bir alaina jatu min as-samai to ka sako mana da ruwan dutse na wuta ko bin as-samai daga sama eh awi itina bi azabi alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi to dutsen fa shi menene ne kaga idan su ya rufe zuciyar ta kulle kawai Allah ya tsare mu to wannan magana ai inkari ne kai ka san kan ana an karyata ne kawai ba ba magana yarda Allah ya tsare mu
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون to kuma kaga shugaba alaihi salatu wassalam su suna roƙon Allah ya zo musu da azaba da ruwan ruwan ruwan dutse daga sama kuma ga annabi a tare da su dan Allah abin zai yi haka ba zai ba kuma sun roƙa Allah ya haka to zai yi annabi na ciki to kaga sun ci albarkacin annabi ba su sani ba to shine Allah ya cewa ma kana lahu mu'azzibahum ma kana lahu yu'azzibahum ai Allah ba zai ce musu azaba ba eh ya sauko musu bima sa'alu abin da suka roƙa na azaban nan Allah ba zai sauko musu ba me yasa wa anta bihim kana cikin su kaga ko ko da annabi Ibrahim annabi Ibrahim a malaiku annabi Ibrahim suka je da suka je gurin shi eh ga mu sako matar da Sara za ta haihu ai ai an san ce mishi daga nan za su je wajen kasar Madayana ne wajen wajen annabi Lutu ko shi annabi annabi Ibrahim ya ce a za ku je gani ce eh lafiya a za mu halakar da su ji malaiku ke ga annabi Ibrahim ya ne ba ce a to yanzu za ku iya halakar da gari an ka samu akwai wanda suka imani a gari ya ce a suka ce abu zai yi ba ya ce yanzu ma ka samu mutane biyu fa a cikin gari muminai amma sauran duka kafirai to yanzu Allah ya halakar da su ya mana suka ce a'a yanzu ya ce to yanzu akwai mutum ɗaya a garin fa wanda ya imani da Allah to yanzu gari za a yi halakar da su ya mana suka ce a'a ya ce ai fihim lulu a cikin su akwai annabi lulu dan uwana kaji shi yana kishin annabinsa tunda ya ji an ce za a halakar da gari to kuma ga bawan Allah a cikin gari to kaga dole ya tambaya to kaga ashe tun anan kaga in inda bawan Allah azaba ba za ta ba za ba za ta yi ba kenan to shine wannan ayar da ake- Allah ke magana wa ma kana Allahu li'azibuhum ubangiji bai tabo su azaba ko da suka roka idan da ba annabi a garin fa kace kace da garin za a yi kawai dai mu za a yi to kaga shi shugaba da musulmi da wanda wasu yana cikin ina shi albarkacin su yanzu wanda suke maganganun banzan da mutanen nan eh kafirai mushrikai na duniya sun suke daga yaɗa su wani abu ne duk albarkar maza Allah suke ci wallahi da ba dai su bai da tuni an wata wata da shugaba ke daya yace Allah kana taba shi da taba kawai shi kenan to shugaba ya riga ya mana addu'a ya ce a bar kowa da halin shi eh sai ya je ko kuma sai an zo tafiya da shi zai gane abin da ya amma an dai ba a zo ba yana nan lafiya shi lau mumini lafiya lau kafiri lafiya lau ba muke mumini bai da lafiya amma kafiri muke da shi lafiya lau ga motoci ga gida ga komi ko ba haka ba kuma ya je ya mashi ya mashi biyayya ba ya mashi hidima ko ba haka ba amma Allah yana gani to kaji eh wa anta fihim kai kana cikin su ya rasulullahi yana azaba eh ma ne yake kaga in azaba idza nazala idan ta sauka am suna gama komai ne kawai suna gama komai ne eh am ne walam tu'azibu ummatak illa ba'da hurujin nabi saboda duk al'ummar da ke samu Allah in dai annabi na gurin na garin na kasar to ba za a yi musu azaba ba eh walmuminin da muminai yanzu kaga ai ko mu wannan muna shi albarkacin muminai ne ko ai bayan Allah da muke koyi shi muke cin albarkacin su saboda halin da muke yi ai bai dace ba wannan bai son wannan wannan bai son wannan ga duga yana kuma Allah ya hana wanda ya kosa ga wanda ya kasa ka gani amma bayan Allah nan da suke koyi su muke cin albarkacin su dukansu Allah ya samu zai ga bawan Allah ɗaya a gari sai ga albarka na yawaita a gari sai baka sani ba sai ranar da aka ɗauke shi kuma sai ka ga ana ta kuka ai ba mu sani ba ai kaza kaza sai a ta mamaki Allah ya jikan Allah ya jikan manyan bayi sani ba manyan bayi na kwarai to sannan Allah ya ce ma kana lahu azibuhum wa hum yastaghfirun sannan sai Allah ya ce to kuma Allah ba zai ma bayi azaba ba ne suna istighfari yan uwa mu kewa istighfari eh kaga abubuwa guda biyu ne in Allah ya niyan gari zai musu azaba in dai abubuwa guda biyu ba za a yi azaba ba Allah ya Allah ne dauki abun gaba ki da menene in annabi na tare da ku na biyu kuma in kuna yawan istighfari ko to sai kuma aka zo aka hana mutane istighfari eh wai zaka dinga wani istighfari ko ba kai laifi ba kana ba Allah cin hanci to ya zai ka ba Allah cin hanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yakan istighfari a kowace rana sau 100 ko sau 70 to shi ma yana da laifi ne ba da laifi ai to da ka ce istighfari wajibi ne ga dan adam tunda har Allah ya ce ba zai mana azaba ba mutukar muna annabi na cikin mu kuma tana bi mana azaba mutukar muna istighfari to muna son azaba ne muna son azaba to sai a ce kaga ce duk wanda ke tsoron azaba ya kama istighfari fa kuntum tastaghfiru rabbakum ko Allah ya ce ku ta neman gafara ubangiji ku so sai Allah ya tama mun bin masu laifi ne eh ka da cewa dole zaka nemi abincin da zaka ci ai dole ka nemi abincin da zaka ci saboda yunwa ko to haka abincin zunubi istighfari eh shi yake cinye zunubi yake wulakanta shi amma in ba a ana zunubi ba a istighfari to zunubin yana danne gaskiyar gabaki dai har ta zo ba a garin ta ka san bambancin eh zunubi da istighfari da wani istighfari ga shi a tsarar aya fili ne ka dinga kayan kana sawa ka sa yau gobe ka sa baka wanke ba jibi ka kara sawa gata ka kara sa da kuku gudu ko jibi ba in ka za ka je cikin jama'a ba da Allah ba kai ma ka sani ai kai ma ka sa yau gobe ka sa za ka ce ka idan da taje me kake so kai mata kana so ka wanke ta ai to kai ma ai kullum kana bani kullum duniya ba ta zunubi to ya za ka dinga sa kaya duka da ti ba zai yi ba sai ka wanke to me zai sa ba kai don ba za ka dinga wanke zuciyarka ba ita ce hasken ai annabi ya ce in yawan istighfari yana goge zunubi ne shine magogi ga baki daya eh mu tabu istighfari ya ce azabu nuqtatan sawda zunubi wani kwaya ne baki wani kwaya ne baki in kan da kayi shi zai dinga diga a zuciyarka nan ne a gyara kuma manzala ce inna fi jasadi mulgatan idza salahat salaha jasadul kullu wa idza fasada fa fasada kullu jasadul kullu a cikin jiki akwai tsoka da la hannun ka ba tsoka bane a a kaman ka duka jikin ka ba tsoka to duk ba shi ake magana ba zuciyar nan da ba ta da kashi haka ake mata ake mata gori ba ta da kashi zuciya ba ta da kashi to tsokan ne yayi shi tsokan na da kashi ne ba da shi to in ta gyaru dukan jiki ya gyaru in yi ko yaro ne karami zai zama babba saboda zuciyar ta da kyau amma komai gidan mutum zuciyar ba ta da kyau ta ya fi komai muni kuma to wannan zuciyar in kai laifi to zunubin naka sai diga diga a cikin a cikin zuciyarka to idan ba a wanke shi ana goge shi ba wai aka waye gari wata rana ba baki sai ka kashe mutum dan magana dan magana kadan sai ka tare mutum dan magana kaɗan sai ka tsire mutum sai a kima maki wani ya kashe mutum to zuciyar ba ba ba wani sauki a cikin zunubi ya kashe ta to Allah ya tsare mu da uwa mai tawai istighfari da wakan mai wasa nan annabi shi kanshi bai zunubi amma yana istighfari eh kowane rana ya kai in annabi ya ce sabai ko sabai a rana kai kai kai sabai kai da kai zunubi ke tare akan ka to Allah ya mu muwafaka to kun ji abinda ubangiji yake cewa eh wa ma kana lahu mu'azibuhum wa yastaghfirun ubangiji bai taba ma al'umma bai taba ma al'umma ba eh azaba mutukar suna istighfari to azaban nan mun ba abin da ka dauka azaba kawai da a sako da wuta ko wani bala'i ya rika gari ko to talaucin nan ba kan shi wanda zaka rasa abin da ka gida wallahi azaba ce ko ba haka ba abin da ka fita nema ka je baka samu ba me ya sunan shi hasaba ce duk abin da kake nema ka biya bukata ka je baka samu ba shi ma shi ita ita ma ita ne ai to da ta hanyoyin da Allah zai jarrabe ka da shi zai da jarrabe ka ai amma komai abin da ka samu kai ka san wannan ai za ka ce ai eh Allah na san ka ko wani ya ga wuce da wata mota kyakkyawa na jin dare ce ka iko Allah kago kago wanda Allah yake to wai shi wanda Allah da so to wai shi ba so to da dukiya da talauci duka na Allah ne eh zai ba mai dukiya ya ba shi dukiya ya jarrabe ya jarrabe shi ne shi wannan kawai bai talauci shi ma ya jarrabe shi ya ga me zai me zai dinga faɗa talauci ba zai yana ba zai yana kan ibada ba don don akwai wanda ba su da komi sahabai sun sha wahala duk wahalar da zaka ga nan a wannan yanzu duk kukan da muke wallahi mu kai ba mu kama kwatan sahabai wahalar da suka sha ba amma da haka za su je yaƙi su dawo ba yawan sutura ba gida mai kyau ba abinci mai kyau amma a haka suka jaddada addini a duniya gaba ki daya to mu ko fa da ya ga mutum mai gida daya da ya ga mutum mai riga daya ga iyali duka Allah ya sa mu dace na'am
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
to shine ubangiji ya ce wa ma maka ma kana lahu wa ma kana lahu an hum yastaghfiru Allah ba zai musu azaba ba kuma suna istighfari to da yawa sahabbai za ka sun kewaye Ka'aba suna cewa gufranaka gufranaka mana Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara tun da aka saboda aya haka suke yi eh haka suke tai eh gufranaka Allah kai mana gafara gufranaka Allah kai mana gafara haka suke tai hmm to shine shine ka shi shine ubangiji yake ga mana wa ma lahum alla yu'azzibuhum Allah wa hum yasudduna an sabilillah an masjidil haram to me ne sai Allah ko ba zai musu azaba ba ai ko dole ai musu azaba wa mai sudduna an masjidil harami su suka kanji annabi sallallahu alaihi daga barin shiga harami ya aiki haji lokacin da shugaba ya yi shiri zuwa ga sulhu hudaybiya a abin nan da aka rubuta ko ya zo sallallahu alaihi wasallam eh suka zo za su za su shiga cikin maka su aikin umra su aikin su koma gida suka ce ba su yadda ba to su suka kange su sai Allah ke eh an masirara suka hana su shiga eh su yi dawafi Allah ya sa mu dace wa ma kana awliya wa ma kanu awliya saboda haka ba su zama masoya masoya masoya bayan Allah ba eh in awliya kun ga masoya an Allah da annabi illa mutaqu suna wani tsoron Allah su ne kawai wanda suke tsoron Allah mu daukin sarki Allah ta sa mu cikin masu tsoron Allah na'am walakin akasaruhum la ya'lamun sai ne mafi yawancin su su mushrikai da kafirai ba san abin da suke aikatawa laifi bane kawai suna ganin kamar daidai ne Allah ya tsare mu daga sharri na'am وما كانت صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتسليا وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون shi ne sai ya sake cewa makana salatun su munafukai gaba kidan su kaga ba ba ta wani sallah a gida inda bai a gidajen su kawai eh sai dai ko illa muka'an wa tasdiya sai dai sai shewa kawai shewa da suke yi a tsakanin su da ƴaƴan su kawai eh amma ba sa wani ibada hmm Allah ya ce to ranar ranar yakin badar ko an gaya musu eh su wa'annan kafin su kan suke shugaba aka watsa musu kasan nan suka samu alama a jikin su ubangiji ba da lafiya ba Allah ya ce musu a ranar bana sun dandana ya Allah ya ce ba zo ko ba azabar dandani azaba tun a duniya kawai eh a sa a sa takobi malaika ya tare wuyan mutum a dace shi da karfe kawai sai dai kaga musulmi ya daga kafa ya daga takobi zai tsara sai dai sai dai kaga kafirin ya ya faɗi kawai to malaika ya mishi duka tsaya to tun anan suka ba ɗanɗan azabar su kawai eh aka kashe su kawai ni an ce Allah ya sa mu dace an ce lokacin su wani musulmai wanda suka fita yaƙi badar ba su wuce su eh su su ɗari uku da sha uku eh su kuma kafirai suna da yawa sun kai dubu ɗaya amma kuma Allah sai ya nuna mu annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki cewa ba su wuce su saba'in ba shugaba yi zana tara jama'a cewa ai ba su da yawa kuma sun kai su dubu ɗaya ba dan musulmi su je ƙarfin fita yaƙi kawai Allah ya sa mu dace na'am shi ne ce fa zuku yi azaba ku ɗanɗani azaba sun ɗanɗana kuwa ko ko fa zuku sun ɗanɗana azaba ɗin nan imam ne da abin da suka da ma kun takfur da abin da yasa abin da yasa kuke kafirce ku ubangiji ɗin nan ku ɗanɗana ku ji da daɗi ba kafircin da bakin Allah bane na'am إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها نعم.
ويكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ubangiji ya ce innal ladina kafaru lallai kaga wa'anda suka kafirce ma Allah yunfiquna amwalahum sukan bada dukiyoyinsu suna bayarwa fi harbin nabi sallallahu alaihi wasallam yakan annabi kawai eh duk kafiri shi zai duk abin da yasa zai iya bayarwa domin ya ga bayan shugaba to haka suke yi eh su taru ne sudduna an sabilillah so su kange jama'a daga bin hanya na kwarai eh ba sa so al'umma su gane gaskiya kawai to ubangiji sai yana sai yana gaya mana fa sayunfiqunaha eh kam za su ci gaba da bayarwa za su dinga bayarwa amma su sa amma su sani fa amma duki amwalun za su ci gaba da ba da dukiyoyin su din nan sun mata kuna alai asaratu za su zama su yi asarar banza domin abin da Allah yake so shi zai tabbata abin da ba sa so shi zai tabbata domin shi Allah yake so abin da kuma ba sa abin da abin da kuma suke ki din nan eh shi abin da ba sa so ya tabbata shi zai tabbata abin da zai tabbata kuma ba zai tabbata ba ai ko eh shine yace sun mata kusa na karkin al'amarin zai zama a rai masa da asara nadamar za su yi nadama eh li fauti ha saboda asaran kudin da suka yi ga baki daya sun mai yuglabu na Allah shi sana za a ranjaye su a duniya musulunci shi zai zama zakara eh kafircin kuma za a neme shi a rasa kawai na'am wallazina kafaru ila jahannama wanda kafirce ba su da makoma in ba jahannama ba nan ne nan ne nan ne za su tashi a ranar gobe kiyama eh kaga dai duk wanda ya mutu ya mutu ina za a kai shi kabari to idan aka tashi ba dan aljanna ina zai tafi aljanna dan wuta fa ina jahannama zuwa jahannama ne tashi kawai Allah ya tsare mu ya shiga wutar jahannama a lahira eh yuhsharun anan za a tashe su kawai eh kaga koda ai kaga akwai hisabi ko to ka tayi cikin wuta a kabarin ka ka gaji a cikin jahannama ai Allah ya tsare na'am
لميت الله الحديث من السيد ويجعل الحديث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الكافرون ubangiji na gaya mana an sanya tashi alkiyama ne an sanya rayuwar lahira tashi kiyama da la- la- rayuwar lahira ba don komai ba eh tashi alkiyama liwinizan lawo khabithun na sayi don Allah ya bambance ya rarrabe tsakanin kafiri da mumini eh kafiri ana gaya mashi zai shiga wuta yana ganin ba haka bane mumini yana cewa zai shiga aljanna yana tabbatar da ma zai shiga to yau ga su za a shiga aljanna almumini fil janna wal kafir fil nar to Allah yayi yayi yayi kiyama ne saboda haka Allah ya tsare mu ga baki daya wa yajalu habizatu ba'dum ala ba'd ubangiji ya sanya kafiri da kafira duk a wuri daya eh fayarkumuhu jami'an duka a tara su ga baki ɗayan su fayaj'aluhum fi jahannam sai a jefa su a cikin jahannam kawai eh wannan shi shine dalilin tashin kiyama eh ulaika hum hasirun wa innahum wanda su gauta jahannama sune masu asara a yanzu da duniya ita rayuwar duniya kamar nan kamar kai nan kasuwa ne ka sai kaya ka je ka sayar ka samu riba ko sai ka je ka je ka sayar ba uwa ba riba ko ba ka ba kana gida ka ga ba dadi to kaga ai tafiyan ta in ka san tafiyan za ta yi maka haka za ka washi kayanka to ita rayuwar duniya haka take shi yasa mu dan da kaga mu a duniyar nan kamar ma'adin sabili ne kamar matafiye ne kan hanya kawai ya da ya da zango yana hutawa ai ba nan ne gidansu ba gobe ko ko kuma ya gama huta me zai yi tashi zai ya ƙara gaba to lahira ita ce gida kawai sai ka mu kyautata ɗabi'a a mu kyautata ɗabi'a mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يقولوا فقد مضت سنة الله وليهم ubangiji ya ce kuli lazina kafaru ka gaya ma wanda suka kafirce eh su ne mushrikan maka eh ka gaya musu irin su abu jahali ko irin su abu lahali duk a gaya musu kutuba duka irin su ne eh in yantahu in sun bar kafircin sun dawo za su bi ka ya rasulullahi in sun bar niyan kashe ka da tarin da suke yi dun ka bari to yi gufar lahu Allah ya zama su gafara to shi Allah yana je yana son shugaba kaga duk abin da suka shirya na kai shugaba su samu nasara ko sai Allah ce in sun bar wannan niyyar nasu ba su ci gaba da shi ba suka ce sun tuba sun imani da manzo Allah Allah ya ce to na gafarta musu saboda shi Allah ne sunan shi gafuru da yawan gafara ne abin ka duba Allah ya sa mu dace eh gafuru lahum ma qad salafa duk mugun aikin da suka shirya suka tattauna akai eh na ganin bayan shugaba in dai sun tuba sun aje sun aje wannan shafin to Allah ya ce zai musu gafara eh ma ka sami sai ka a baya gabaki daya amma ba wa iya udu in kuma sun dawo akan niyyar su na kashe na ganin bayan shugaba alaihi salatu wassalam to gwamnati da su sun awali to su ma abin da ya faru ma al'ummomi su kashe annabawan su a baya su ma zai kuma zai faru a kansu kaji abin da Allah ya ce fakar madad sun sun hawa awali eh sunnan annabawan farko ya riga ya ya riga yana kan hanya ya riga ya ya riga ya ya tafi kawai to daga su ma abinda aka yi ba wajen shi za a yi musu kawai haka suka ce annabi zakariya ko ba suka ce ba annabi ya ya suka ce ba suka ce ba suka ce su suka ce su ai ko Allah ya samu dace
وباطلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير kan ubangiji na ina gaya mana wa qatiluhum ya rasulullahi eh ka yaƙe su kawai a ta la ta kunu fitnatan eh saboda saboda kada kada su haifar da fitina shirka a doron ƙasa ta ta la fitnatan wa yakun dinu kullu lillah saboda kada su haifar kada su tsirar da fitina shirka a doron ƙasa saboda haka a kashe su a yaƙe su ko a kashe su dan a shafi shirka a doron ƙasa eh wa yuqatilu a kashe su ko a ta la ta kunu fitinar da saboda kada a samu masu shirka a doron kasa ga baki daya eh waya kun dinin dinin kullu lillah yi addinin Allah addini ya zama na Allah ne kadai kawai babu wani addini ba da Allah ba lokacin da Allah ya yi mu annabi umarni ko a yaji kafirai kawai dan Allah abu mai ya tabbata ba ai duniya ta zama mutunci kawai ko ba haka ba shugaba ya rikice ya rikice a hannu Allah ya sa mu dace duk karfin kisira duk rum karfin ta sai da annabi ya rusa ta gabaki da eh kawai ya rusa ta duk sai da sai da sai da sai da gabayan ta eh duka Allah ya samu ya shi eh to wannan shine shugaba alaihi salatu wasalam kun ji Allah ya cika yaƙe su kawai eh saboda kan a samu masu masu a kan yaƙe su a kashe su mutu da ba su imani ba kawai eh a kai su lahira shugaba wai kun dini kullu liya addinin Allah addinin Allah ya zama shi ne kadai ya saura a duniya kawai eh wala ya abu gairu kan a samu mai bauta wani Allah eh idan kowa ya imani fa in ta hau in suka zo kuka zo yakin su yakin su idan suka ce sun bar kafirci sun tuba to ka ce fa inna lillahi ma ya'malu da basir to abinda suke za su dinga aiki suke za su dinga aikatawa to Allah na nuna sa ido akai to kafin shi munafikin ba mushriki zai zo ce yayi amma ba zai aikata abin da ake koyi to ai Allah na ganin su kaga shi tuban da ake bukata har ga Allah kawai su ma kai Allah ya sa mu dace na
wa in tawallaw fa'lamu anna Allah mawlikum ni'mal mawlid wa ni'mal nasir sadaka Allahu alazim sadaka Allahu alazim ubangiji ya ce wa in wa in tawallaw idan suka ki imani suka juya baya suka juye suka juye hankal hankulan su gabaki daga barin imani to fa'alam to ina sanar ka sanar da su fa'alam ka sanar da su annallaha maulakum Allah zai taimake ku duk abin da suka shirya Allah na nan taimake shi gaba eh Allah zai taimake shi nasirukum da kai da mu'mini Allah zai taimake ku eh wa mutawali umurukum shine zai ja zai ja zai ja daga al'amuranku gabaki daya eh ni'mal maula kai ma da da da da bai girma ko Allah dan ba ba shi ba ne wa ne ke ke ka eh duk wani mai taimako ba taimako bane ba da duk rabbi izzati haka ni'mal maula ma da da wannan mai taimako mai taimako wa ni'mal nasirin eh a ma da da ni'man da ma da da wannan abin majibinci shi Allah kenan wa ni'mal nasirin ma da da ni'man mai taimako ga baki ne shine ubangiji Allah ka taimake mu cikin dukkan al'amuran mu rayuwa baki daya Allah ka shirya dukkan al'amarin mu ka yamu dukkan damuwa tare da dukkan fitina zahira da batina taimake mu kunya ta mu duniya lahira kawai asiri yin sama ma'anan da shiga magabatan mu kan musu rahama Allah ya gafarta mu sai na wani kawar su baki daya na alim na alqur'ani eh su ya zaro na sun sayo mana mai eh gana da Allah ya musa kai alheri Allah ya biya musu bukatun da zahiri batini mu kuma Allah ta ce mu mu gabaki daya ya yi dukkan damuwa da cikin rayuwa Allah kuma a cikin sa ma anan eh muna roƙon ubangiji Allah ya shi ibadan da ayyukan da alhaini wannan azumi yake gabatarwa Allah ya sa maka bore ne muna roƙon muka rasa a cikin da bangon malamai alalma Allah ya ji dan shi kirama mutumin kwarai Allah ya gafarta masa Allah ya nawwara kabarin shi baki daya da ruwan da da janna Allah ka sa ta yi mishi da wanda suka suka riga shi suka alai musu gafara in Allah ya jida mu shehi na rahama ya gafarta masa ina mu da kabari su daga wurin biriya da janna malami Allah shi ma Allah ya musu rahama ya gafarta mishi iyayen mu kan kawo mu da mu da sabin ba duka Allah ya jida su gafarta su ne ga kabarin su baki da yawan alƙarya da wasu sabbi eh la yi zai mana zuwa Allah ya saka da ni au kuke da na